الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da sake dawowa wannan masallaci nawa mai taron albarka masjidu ummi na hawa'u da ke wannan unguwa ta bago area 11 bayan makarantar 'yan mata na doma a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa a wannan yini mai albarka yinin juma'a da ya daidai da 25 ga watan jima'a nisaniya hijira yau shekara 1446 27 ga watan 12 na shekarar miladiya 2024 barkanmu da kasancewa domin sauraron muhadara da shi wannan masallaci shirya wa 'yan uwa musulmai domin a faɗa tare kuma a gudu tare a tsira tare wanda wannan iya ɗaya daga cikin manufofi na addinin musulunci shi ne adda'awatu ilai kira zuwa ga addinin musulunci tucin hikima ta Allah ta'ala wa mata sha'una illa an ya sha Allah mun shirya sab akwai babban malaminmu mun aika mata mun aika masa gatin katin gayyata kuma ya amsa mala abubakar bin mustapha biyu wanda duk dan wannan masallaci da wannan unguwa ba bako bane a gunshi har jiya da yamma muna waya kan cewa zai zo yau da safe har ma ya mana sallar juma'a to da daddare bayan sallar isha'i sai Allah ya kawo wani canji wanda tafiyar ba ta yi a gunshi ba wanda ya kira ya ba da uzuri kuma ya ba da haƙuri domin wani gagarumin uzuri ya taso amma na lafiya ne ba rashin lafiya ba ne shi ma wani aikin addini ne kuma wancan ɗin iya da lokaci idan wannan lokacin ya wuce kuma za a yi wahala samun lokacin shi ne dai ba da haƙuri akan insha Allah zai zo garin a wannan sati insha Allah akwai yiwuwar in akwai damar zuwa a sake muhadara za a sanar amma dai zai zo in Allah ya da ladi kamar yadda muka yi da shi to muna addu'an Allah ta'ala ya mana jagora kuma da sanin sa da amincewarsa yace tunda an sanar bai kamata kuma a bargon haka ba sanadiyar bai zo ba kuma kar a ce karatu ma an fasa domin karatu da ma aiki da ake yin sa yau da gobe ya ce iya ba da shawara kada a fasa wannan muhadara a ɗora a ci gaba alkhairin ya yaɗu dukkan inda Allah ta'ala ya kaddara zai ci to wannan shine uzuri da zamu biya 'yan uwa sanarwa a media ta gabata tun jiya har da hoton malam to ga dalili da Allah ta'ala ya kaddara rahin zuwansa ko muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi gare mu gaba ɗaya a mu sani ya uwa musulunci iya da makasit manufofi wanda akan wannan manufofi aka gina addini wanda dukkan ɗan addinin ya kamata a ce ya san waɗannan manufofin addini a matsayinka na musulmi yana da kyau a ce ka san manufa ta addinin wane manufofi ne Allah ta'ala cikin hikimarsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya shar'anta mana musulunci ya zama addininmu wanda yake cewa raditu lakum al-islam madina shi Allah ya yardar muku da musulunci shine addininku Allah bai yadda wani dan adam yayi wani addini in ba musulunci ba shine ke cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan sai ce falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya je wa Allah da wani addinin da ba musulunci ba to sai Allah ya ce falan yuqbala min har abada Allah ba zai karba masa ba kuma zai tashi cikin tababbu a ranar alkiyama ko ga lalle ilalla addinin musulunci wajibi ne yasa dama ke ce fitratallahi allati fatara an-nas alaiha shi musulunci tsarin sa shine irin tsarin da Allah ta'ala ya halicci mutane akan sa la tabdila li khalqillah zalika din laqayyum walakin aksara an-nas la ya'lamu sai Allah ta'ala ke cewa wannan shine irin tsari na Allah kuma zalika dinul qayyim musulunci shine tsayayyen addini wanda ya dace da kowane zamani ya dace da kowane lokaci ya dace kuma da kowane dan adam sai Allah ya ce walakin aktharan nasi la ya'lamu amma yawancin mutane ba su san haka din ba yasa duk mutumin da yake wargi yake wasa da musulunci to babu shakka bai san musuluncin ba to tattaunawa da zamu iya da ƴan uwa a wannan dan takaitaccen lokaci insha Allah zamu faɗo wa'ansu abubuwa daga cikin manufa ta addini a matsayinka na dan addinin yana da kyau ka san manufofin addininka ko da zaka tallata shi a gun wanda ba musulmin ba ya gane da wace manufa addinin naka yake tsaye ko mai hadafinsa mai burinsa na cika me yake bukata ƙarshen abu ya zama a daga cikin manufa ta musulunci akwai al'iman imani da rukunansa guda shida imani game da abin da ya shafi Allah a matsayinsa na mahalici imani abin da ya shafi manzanninsa jakadunsa wakilansa da ya turo a ban ƙasa cikin mabambanta lokuta imani da abin da ya shafi littattafai da Allah ya kumso saƙo ya ce a karantawa bayansa a bayan ƙasa wajibi ne imanin ka yi gewaye ga wannan imani ga abin da ya shafi mala'iku halittu ne da ƙur'ani ya ba mu labarinsa a gurabe daban-daban amma Allah bai so mu gansu ba haka Allah ya kaddara kuma cikin ikonsa da iradarsa haka ya zartar kuma wajibi ne kai imani da su a imani game abin da game da abin da ya shafi kiyama yawmil akhir ranar ƙarshe ran da Allah ta'ala zai tashi kowa da kowa sannan aiwa kowa da kowa hisabi kuma kowa da kowa ya samu saukin sa imma ila janna wa imma ila nar ko dai masaukin ya zama to aljanna ne Allah ya sa masaukin mu kenan ko masaukin kuma ya zo mu wuta ne muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya kuma imani ya shafi abin da ya shafi kaddara abinda Allah ta'ala zai jarrabe ka da shi a matsayin ka na bawa mai kyau ne ko mara kyau mai dadi ne ko mara dadi lafiya ce ko akasinta dukiya ce ko talauci mulki ne ko kai ake mulka da abin da ya kama da wannan kuma shi imani abin da ake nufi shine at-tasdiqul jazim gaskatawa yankikkiyar gaskatawa wanda babu shakka akanta at-tasdiqul jazim ya zama to dukkan waɗannan abubuwa da muka lissafa to kana da cikakken imani yankikke tsakanin kansu babu shakka ko babu kokonto babu shakka ko babu kokonto tsakaninka da su kowanne ya zamto zuciyarka da bakinka da ganinka kamar kana gun abu yake faruwa to wannan iya cikin manufa ta musulunci duk abin da ya zo cikin alkur'ani ka gaskata shi in labari ne gaskiya ne in hukunci ne gaskiya ne in umarni ne gaskiya ne in hani ne gaskiya ne to musulunci ya zo da manufar ya ɗora 'ya'yansa akan gaskiya da kuma yankakken imani da dukkan abin da ya shafi Allah da kuma abin da ya shafi abin da Allah ya ce a imani da shi wannan iya cikin manufa ta farko game da dasa mana wannan addini a matsayinmu da 'ya'yansa yasa farkon bakar Allah ta'ala yake cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun yu'minuna bil ghaibi sune suke imani da gaibi kun ga abin da muka faɗa na imani da Allah gaibi ne ba wanda ya taba ganin Allah annabi Musa ma da yace zai ga Allah sai Allah ke cewa lan tarani ba za ka taba iya gani iya gani na ba an fahimta imani ga Allah iya cikin gaibi tunda Allah baka ganin shi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir ba wani ganin da yake ga Allah a duniya kuma Allah shi yake da ikon ganin kowa duk inda kake duk inda ka makale abin da ya shafi manzanni ba wanda ya ga manzo yanzu da idonsa ba ma manzo ba sahabi ma ba wanda ya gani shi ba ma sahabi ba tabi'i tabi'u tabi'in atba attabi'u tabi'in ba wanda ya gansu amma dole kai imani akwai annabawa qur'ani ya zo da labaransu da sunayen waɗansu daga cikin su kaga shi ma gaibi ne abin da ya shafi a alkiyama gaibi ne abin da ya shafi mala'iku gaibi ne kaga shine yu'minuna bil ghaibi daga cikin alamu sima ko wani abin da za a gane dan wannan al'ummar akwai al'imanu bil ghaib imani da gaibi wanda qur'ani ya baka labarinsa sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun game da abin da Allah ta'ala ya arzuta ƴaƴan al'ummar suna ciyarwa suna taimakawa suna dafawa suna bayarwa manufa ta biyu ta addinin shine at-taysir sauƙaƙawa musulunci bai zo da tsarin gallazawa 'ya'yansa ba dukkan wani aiki cikin addinin to ya zo da shi ne da sauƙi da sauƙaƙawa ya sake cewa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilu al'idda wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun a cikin suratul baqara Allah ta'ala da yayi maganar azumi za a yi azumi azumci ramadan gaba ɗayansa wanda ba shi da lafiya ko wanda yake cikin tafiya ta kafa irin ta da to Allah ya ce a shari'a ta ba shi dama zai iya ajiye azumin kwanaki da za su zo a bayan sallah ya rama kashi sai Allah ta'ala ke cewa yuridullahu bikum lisur Allah iya nufinku da sauƙi ne Allah iya nufinku da sauƙi ku ƴaƴan addinin musulunci yasa daga cikin manufar addini akwai sauƙi da sauƙaƙawa wala yuridu bikum al-usr Allah bai nufinku da tsanani addinin bai nufinku da tsanani wama ja'ala alaikum fid din min haraj musulunci qur'ani ya ce Allah bai sanya mu hukunci cikin addini ba yasa aka ce hadisi ya inganta idan za ka yi sallah har ba ka da damar ikon tahi tsaye ka yi sallah sai aka ce ka tsaya amma ka jingina hini alƙiyamu bis dinadi idan tsayuwa da jingina ba za ta yi ba sai aka ce to ka zauna ka zauna ba tare da ka jingina da komai ba idan zaman ba jingina ba zai yiwu ba sai aka ce to ka zauna ka jingina kaga wannan sauƙin addinin ne har ma aka yi tafiya ƙarshe ake cewa in ma ka kasa zaman ka kasa tsayuwar to in za ka yi sallah fa aumi ima'an ka kaddara a zuciyarka ga kanan kana sallah idan zucinka iya sallah kuma in ka yi sallar kuma Allah ya karba kuma ko da za ka samu lafiya ba za a ce ka rama wannan sallar ba kaga taisir kenan taisir sauki na addinin musulunci musulunci daga cikin sauki irin nasa he zo da kan cewa la yukallifu lahu nafsan illa wusaha Allah bai dora wa rai aikin da ba za ta iya yi ba duk abinda ubangiji ya dora ma na umarni to ubangijin ya san zaka iya ya san ba abin da zai gagare ka yi da ya ce mi sallah lokaci biyar ta wajibi a daidai da yini ya san za mu iya yi shi da ya halicce mu ya san kafasitin jikinmu ya san za mu iya yi da ya ce mu azumci ramadan wata ɗaya a shekara ya san zamu yi da ya ce masu hali su je su yi aikin haji idan lokacin aikin haji ya zo ya ce zamu yi ya ce idan kaza ya yi a yi kaza manoma idan amfani ya zo daidai kaza a bada zakka ya san zamu yi masu kuɗi idan dukiya ta kai misalin kaza ta kai nisabi ta shekar a bada zakka duk wanda iya cikin fassarar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ce ka auri mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu Allah ya san za a yi za a iya zama da su to wannan duk iya cikin fassarar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in dai musulunci ne yace ayi abu to Allah ta'ala ya san za mu iya Allah bai taba dora mana abin da ba za mu iya yi ba wannan iya cikin manufa ta addinin musulunci yanzu misali ga haihuwa da ake yi mana yau da gobe shari'a ta ce idan an mahaihuwa yaro ne namiji ko yarinya mace tana nan kwana ɗaya biyu uku hudu har ta kwana bakwai ko kwana bakwai a duniya to akwai wata ibada da ubangiji yake so ka yi a rana ta bakwai bayan haihuwar abin da aka haifa maka idan ya mace ce ana so a aske mata kai wannan gashin da aka aske a auna nauyinsa da kuɗi in kana da hali sai a yi sadaka da kuɗi in ma ɗa namiji ne a aske kan a ɗan dunkule gashin a ɗan ɗora nauyinsa a kwatanta shi da nauyin kuɗi a yi sadaka da kuɗi hadisi ya tabbata kan wannan sannan a yanka abin suna a rana ta bakwai in ya mace ce a yanka mata guda ɗaya duk kuɗinka duk arzikinka in ya mace ce guda ɗaya ake yankawa a sunna ko tinkiya ko rago ko saniya ko raƙuni ko akuya ko taure in ɗa namiji ne kana da hali shari'a ta ce ka yanka mai guda biyu an fahimci wannan in kwana na bakwai ya zo baka da ikon yankawa abin haihuwarka haƙiƙa ta suna to an ce ka ɗora sati a ya zama sati biyu a ƙara sati ɗaya idan sati na biyu ya zo kana da iko da hali ka yanka idan baka da hali baka da iko a wannan sati na biyu aka ce ya ƙara sati ɗaya zama na uku idan sati uku ya cika baka da halin yanka to an ce daga wannan sati uku ko da washi gari Allah ya hore ma abin da za ka yanka ya sauka da kanka ba za ka yanka ba domin la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha wannan shine tsarin shari'ar musulunci ba kuma shi naman abin yanka wai ba na matar bane ba na mai haihuwar bane ba haƙin ta bane ana ganewa amma yan tsoro ya sa kuna ba su a haka ne mana eh sosai kuwa tsoro ya sa kuna ba su amma ba nasu bane hukuncin naman suna da naman layyade ne za ka iya ci za ka iya kyauta za ka iya sadaka da shi hukuncinsu ɗaya ne amma yanzu da malaman da 'yan bokon ko duk an sallama wa mai jego ragon suna kawai kai ba ruwanka ya abin da aka ɗan san ma ko ba ka ba to amma a shari'ar musulunci kai uba da ka yanka kai kake da ikon sarrafa wannan nama an fahimci wannan to karfa mata su ce mun haɗa ku faɗa kuma amma shari'a ce wannan dokta ya ce a faɗa wa mata wannan shi ne tsari a musulunci yawa shi abin suna hukuncinsa ɗaya da na layi a musulunci kai magidanci da ka yanka domin yaronka da Allah ya baka za ka iya ci za ka iya sadaka za ka iya kyauta da shi kuma har in yauta sati uku babu ta hana ka yi to shi kenan ya sauka da kanka ba za ka yi ba wani taisir kenan sauki a musulunci yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu Allah an yukaffifa anku Allah da kansa yace shi Allah iya so ya sauƙaƙa muku rayuwa shi yasa malamai suka ce duk inda kaga tsanani wallahi ba musulunci bane duk inda kaga tsanani ba addini bane gargajiya ce ko wata al'ada amma ba musulunci bane yasa ma'aike yake cewa hatta aure aure mafi albarka wanda ɗawaye nesa ta yi sauƙi wanda ba a share gumin goshi ba kafin a yawara cikin sauƙi ake a gama to mazala ce wannan auren ya fi albarka a manufar musulunci ba takurawa ba matsawa ki yasa ibada ka yi a huce karatun alƙur'ani ka yi a huce sadaka ka yi da abin da allah ya hore ma cikin kwanciyar hankali da nutsuwa azumi na nafila kai lokacin da kaso ka ajiye lokacin da kaso duk wanda iya cikin manufa ta musulunci a yanwa iya cikin manufa ta musulunci yasa duk wanda ya dau gabaran takurawa al'umma to sun sa sun sa fito na fito da Allah subhanahu wataala in dai burinka ka gallaza wannan al'ummar ka kai su bango to Allah ba zai kyale ka ba ko a kusa ko a nesa sai Allah ya magane ka domin Allahn da ya halicci bayan bai yi halicce su don ya takura musu ba bai halicce su don ya matsa musu ba daga cikin manufa ta musulunci ya ‘yan uwa akwai girmama na gaba musulunci ya zo da manufa duk wanda ya girme ka ya riga ka zuwa duniya to musulunci ya ce akwai wani haƙƙi na girmamawa nasa a wuyanka manzon Allah ya yi hadisi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa baya daga cikin mu mallam yukrim kabirana wa lam yarham saghirana baya daga cikin mu wanda bai girmama na gaba da shi wanda kuma bai tausayi na ƙasa da shi ubangiji in manzon Allah ya ce baya cikin mu kun ga ashe daga cikin tsarin musulunci akwai discipline akwai girmama na gaba akwai girmama dukkan wanda ya shirya ta cika girmama shi sana tsarin musulunci akwai sauki yasa aka ce maza ku tausaya matanku ku tausaya musu suna ƙasa da ku suna ƙarƙashin ku a zama ku tausaya musu ku tausaya bayin ku lokacin da ake mallakar bayi ka tausaya wa yaranka a gona ko a shago ka tausaya musu ka tausaya wa almajiranka kai malami ka tausaya wa ɗalibanka ka tausaya wa ƙasa da kai duk wanda kake da kana sama da shi to shari'a ta ce ka tausaya masa wannan madafar addini ce akwai tausayawa game da na ƙasa akwai girmamawa game da wanda ya girme ka wani iya cikin manufa ta musulunci wanda Allah ta'ala ya shar'anta addinin akan haka musulunci ya zo da kame hannun azalimai duk mutumin da zai yi zalunci to musulunci ya ce a riƙe hannunsa kar abu da yi zalunci ya sa hadisi ya tabbata ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa unsur akaka zaliman au mazaluma ka taimaki ɗan uwanka wanda a zalimi ko wanda aka zalinta ki ne unsur akaka zaliman au mazaluman ka taimaki ɗan uwanka a zalimi ko wanda aka zalinta sahabbai suka ce ya rasulallah mun san taimakon wanda aka zalunta amma zalimi ba mu san yadda za mu taimake shi ba sai ce a ku riƙe hannunsa kada yi zalunci shi ne kun taimake shi ku hana shi zalunci wannan taimako kai wa azalimi shi yasa sai na abakar radiyallahu anhu lokacin da ya zama khalifa aka mai mubaya'a kuɗubarsa ta farko ga al'ummar musulmai yake ciya wallahi ya ɗau ɗamarar ƙwato haƙƙin wanda aka zalunta duk girman mutum inda ya kai zalunci to ya ce ba zai bari ba sai ya ƙwato zaluncin ya mayarwa da mishi wani iya cikin manufata addini ba wai a izuba ido a dinga zaluntar al'umma talakawa ana ji ana gari ba abin da ya faru bi a cikin satin nan an ce wannan refinery ta dangote ta rage kudin man fetur har ma shi ma NNPC suka ce sau rage waje naira 100 da wani abu amma abin mamaki da kunne na naji ba faɗa ne akai ba a labarai wai kungiyar dillalan man fetur na ƙasa Ifman wai ta ce ba za ta sai da mai da wannan farashin da yake yanzu ba har sai tsohon da suka siya ya ƙare an fahimci maganar haka na ji labarai kuma na gani na karanta ba za su siyar da mai da wannan ragin da aka yi ba har sai wanda suke da shi a ƙasa na tsohon farashi ya ƙare abin dariya a nan muna na ran da tinubu ya kama mulki ran da ya hau mulki suna da mansu ana sai da ɗari da casa'in da wani abu ko ɗari biyu bai kai ba amma iya speech ɗin nan da ya ko kafin ya ga ofis da ya ce an janye subsidy shi kenan daga na gidan mai litar mai ta koma naira 630 da wani abu a yi ne ɗaya kuma ba a ce a'a muna da tsoho sai ya ƙare ba amma yanzu kuma sun ce suna da tsoho sai ya ƙare inda gwamnatin tana da tausayi sai ta sa doka ta ce duk gidan mai ya sai da shi a wannan farashi haka ake yi amma kuji nasu ne ko masu da tausayi nasu ne aka aka fito kowa ya ji kuma an yadda an sallama musu domin tsafa rage zalunci bayan da za a yi da su to Allah bai barin zalunci in kun zalunce mu a nan to akwai ranar ƙin dillanci ita duniya ba matabbata ba ce amma wannan ƙada'an ƙarar zalunci ne wannan zalunci ne zalunci ne zalunci ne in ɗan kasuwa ne mai sai da fitar ka ya ka turan ka a zalimi in gwamnati ce ta yi tana gani ake ba da taimaki talakawanta ba a zalima ce domin wannan abu ne ƙarar wanda kowa ya san wannan sau daga wannan musulunci ya zo da yaƙi da wannan duk inda aka yi zalunci musulunci baya bari ga misali a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a akwai ummul mu'min maimuna bintul haris ta san manzan Allah idan ya shigo ɗakinta akwai wani nau'in abinci da yake so ta san iya son abincin ko abin sha haka to wata rana baya ɗakinta sai Allah ta'ala ya hore mata wannan abincin daga ta same shi kuma a ranar mazan Allah ba ɗakinta yake ba iya ɗakin umar mummina aisha Allah ya ƙare dare ta sai ta sarrafa wannan abinci sai ta samu wani yaro daga cikin yaran gidan sai ta ce kai wa manzan Allah ɗakin na na aisha ya kai masa kan cewa gashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi da yaro yayi sallama ummul mu'minin Aisha tana fitowa taga akwashin abinci tace daga ina yace daga ɗakin wanci ya faɗi sunanta sai ta kama akwashin abincin ta fasa shi an gane ko ta fasa akwashin abincin domin kishi ya motsa ko ya za a yi manzan Allah iya ɗakin ta har wata ta aiko mai abinci ɗakin sai ya ci ita ba ta yadda ba da manzon Allah ya fahimci wannan an yi haka sai ce at-ta'amu bi ta'am al-qis'a bil qis'a yace akushinta da kika fasa mata wala sai kin biya da kayanta abincinta ma da kika bara kin biya da kayanta an fahimci wannan ko ga manzon Allah a kidin sai wannan hukunci kuma akan wanda an tambaye shi an ce duk duniya wa ya fi so a cikin mutane sai ce Aisha hadisin ya cikin Bukhari ya ce na aisha ita Allah ya fi sanya masa ƙaunarta a zuciyarsa ita ce mai wannan matsayin ba amma ga irin hukuncin da manzan Allah ya mata ya ce wala sai ta biya kuma sai ta biya ɗin kaga Allah bai barin zalunci Allah bai barin zalunci saboda ka daga cikin manufar musulunci ko da matan ka fiye da ɗaya ana rigima kaga za a zalunci wata to karka taimaki wata zalunci wata in kai wannan ka zama azalimi Allah ba zai barka ba duk inda gaskiya take to ka tabbatar da ita akan kowace ce ko ƴaƴanka ne ko matanka ne ko yaranka ne ko ɗalibanka ne ko wane ne in dai ɗaya ya zalunci ɗaya to daga cikin manufar addinin a taimaka wanda aka zalunta a ƙwato mai haƙƙinsa iya cikin manufar musulunci yasa masu mata fiye da ɗaya duk da cewa kun bambanta da masu ɗayan wajen lada da tara lada a hu ɗaya mai mace biyu ya fi mai mace ɗaya ku yi haƙuri yawa mai mace uku ya fi mai mace biyu mai mace hudu ya fi mai mace uku haka mazan Allah ya faɗa an ce duk abin da ka karumo aka sarrafa iyalinka suka ci da abinci ko suka sha ko ka siyo omo aka yi wanki ko ka siyo sabulu aka yi wanka ko ka yi wata hidima ta gida to tamkar wata sadaka kake mai tsada mazaje wahala ce fa ne kanta ba ku ciwo aiki lada kuke yi ka tabbatar da cewa ibada kake ibada kuma tabbatacciya wanda ladan ka iyanan babu asara an bin janna to manzo Allah ya faɗi alkhairi akan wanda ya fika mata a musulunci amma tu da haka yake cewa duk wanda ya zalunci ɗaya daga cikin matansa ya fifita wata akan wata aka yi Legas da Abuja ko haka ake shago? A yi wata aka yi ta can a samu wani kwatas can wani estate a kama mata gida, ɗayar kuma a batta a gidan gado haka unguwa inda aka saba. Can ya tafi iya can kullum har ma ya ce ya tafi Abuja ko Kaduna nan kuma iya can ya ɓuya. To Allah iya gani ka. A yi cefa ne a ɓoye a aika, a yi transfer ta kuɗi a waya a tura. Har in haka ke kuma nan ɗin ka basu ba tare da ka biya musu da abin da suke bukata na bukata ba. to ubangiji ya ce idan alkiyama ta tsaya za ka tahi da paralyze irin da lahira daga idonka ɗaya hannu ɗaya ƙafa ɗaya duk sun shanye basa aiki duk wanda ya gani iya faɗuwa iya tashi a lahira har in Allah ya ba ikon kallo ɗin to ɗayan biyu ne ko wanda yake zaluntar matarsa ɗaya akan ɗaya ko kuma maciri ba wanda har ya mutu bai tuba ba ɗayan biyu ne dama riba ƙwar'ani ya tabbatar duk wani wani maciyin riba har ya mutu bai tuba ba to Allah ta'ala ke cewa ba su iya tsayewa illa kama ya ƙumuwa ya ayi ƙumun da zai takabbaɗa ku shaiɗa da milmas sai kamar wanda shaiɗan ya bige shi mai farfaɗiya iya faɗuwa iya tashi haka ne shi ma mazan Allah cikin hadisi ya ce duk wanda ya fifita wata matarsa akan wata fifitawar zalunci to a ranar alkiyama zai tahi da ɓarin jikinsa gaba ɗaya a shanye ba zai iya tashi ba kaga Allah bai barin zalunci tun a duniya yake sanar da mu cewa in hakan ta faru to kar ka zargi kowa ka zargi kanka daga cikin manufar musulunci ya yan uwa akwai abin da ake ce masa a kame hannun azzalimi da kuma kada ku yadda ku bari kuna kallo a dinga zaluntar wani dan bashi da karfi ko dan bashi da gata ko ba da zai musulunci bai yadda da wannan ba daga cikin manufa ta musulunci ya yan uwa akwai tausayawa da rahama da jin kai a cikin al'umma ɗin ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ta'ala ya siffanta shi da shi mai jin kai ne ko mai tausasawa ne sai ce laƙadi ja a kuma rasulun min an fusiko azizun alaihi ma'anittum harisun alaiku sai ce bil mu'mini na ra'ufin rahi haƙiƙa manzo ya zo daga jinsi irin naku ɗan adam Allah ya ce a afizun alaihi ma'anito duk abin da ya takura muku duk abin da ya matsa muku to shi ma manzan Allah bai sansa abin ya dame shi manzan Allah hankalinsa iya tashi idan ya ga al'umma tana cikin wahala idan ya ga al'umma tana cikin tashin hankali manzan Allah hankalinsa tashi yake yasa Allah anan gun yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afizun alaihi ma anitu duk abin da ya takura muku duk abin da ya uzura muku duk abin da ya matsa muku to shi ma manzon Allah abin ya buwaye bai san sa sai ce bil mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah Allah ta'ala yake cewa game da masu imani mai jin kai ne mai tausayawa ne mai afwa ne harisun alaikum manzan Allah Allah ya siffanta shi da mai kwaɗayi ne ku zama su imani iya kwaɗayin ku zama 'yan aljanna duk inda hanyar tafiya aljanna take manzan Allah ya nuna ta bai ɓoye ba duk inda hanyar tafiya wuta take manzan Allah ya yi bayani yasa wani hadisi yake cewa babu abin da zai kai ku aljanna daidai kwaya zarra face na fito na muku bayaninsa haka nan ba abin da zai kai ku wuta daidai kwaya zarra face na fito na muku bayaninsa manzan Allah iya matukar kwaɗayi ya ga mun zama ‘yan aljanna sallallahu alaihi wasallama to a cikin manufar musulunci akwai tausayi akwai jin ƙai akwai tausayawa kuma ya ce bil mu'mini na rahim game da masu imani ne tausayawa ne ko mai jin ƙai yasa Allah ta'ala yake cewa wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله يتي كاغا مؤمنين ماذا da mu'mine mata Allah ce ba'dhum awliya'u ba'd sashen su suna jibintar al'amarin sashi yasa hadisi ya fassara wannan gabar ta wannan aya sai ce al-mu'min bil mu'min kal bunyan ba'dhum yushaddidu ba'da manzo Allah ce mumini da wannan mumini na nan barin da wannan to tamkar gini ne tamkar gini ne guda daya ba'dhum yushaddidu ba'da bangare daya iya karfafar wani bangaren kamar wannan gini bangaren sa na dama iya karfafar bangaren sa na hagu haka nan ɓangarensa na hagu iya ƙarfafar ɓangarensa na dama ɓangarensa na gaba iya ƙarfafar ɓangarensa na baya ɓangarensa na baya iya ƙarfafar ɓangarensa na gaba to wannan shi ne manufa ta musulunci al-mu'min bil mu'min kalbuniya shi mumini da ɗan uwansa mumini tamkar gini ne yasa yake cewa idan su mumini tamkar wani gini ne guda ɗaya yake siffanta shi da jikin mutum ya ce misali ka taka ƙaya ko wani abu mai cutarwa to nan da nan saƙon zai je har kwakwalwarka nan da nan kana jin ciwo he jikin ke kume da zazzabi gaba ɗaya domin so ake musulmi saƙon da yake jikinsa ya isa zuwa ga kowa in iya cikin alkhairi to alkhairin ya yadu in iya cikin damuwa kuma a damu da shi wannan manufar musulunci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan mu'min bil mu'min kal bunyan sai yake cewa ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf masu imani daga cikin alamar da za a gane su suna umarni da kyakkyawa duk inda suke daga cikin tsari na musulunci da manufa akwai umarni da kyakkyawa umarni da kyakkyawa duk inda ka ga abu mai kyau ba wai sai malami ba ba sai mai da'awa ba ba sai kaza ba ka yi gwargwadon ikonka da damarka da matsayinka shi yasa ake cewa amar aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi sai ce fa zalika ataful iman duk wanda ya ga mummuna farko aka ce ka kawar da hannunka in baka da ikon karwa da hannu ka kawar da baki in baka da iko ka kyamaci abin a zuciyarka to sai malamai suka ce waɗanda suke da ikon su kawar da mummuna da hannu waɗanda Allah ya ba su jagorancin mulkin al'umma ne su suke da doka a hannunsu su suke da jami'an tsaro su suke da alƙalai su suke ga dama za su kama wannan su ɗaure wannan to duk musulmin da Allah ya ba shi wannan damar to ya ba shi damar ya hana mummuna da hannunsa Allah ya ara mai wannan damar hana mummuna da baki wannan aikin iyaye malamai ne so suka san ayoyi suka san hadisai a karanto me kaza me kaza ga hukuncinsa me kaza me kaza ga hukuncinsa yanzu muka yi magana mai ciri ba muka yi maganar wanda yake zalintar iyalinsa ne akan ɗaya mashayin giya haka mazinaci haka ɗan luwatsi haka azzalimi haka to wannan aikin malami ne ya faɗa da baki wanda Allah ya sanya masa imani sai daina a fahimta amma duk gawurtar ka da malinta ba a ce ka je gidan giya ka kulle musu gidan ba shari'a ba ta baka wannan damar ba amma shi ne mulki an ba shi wannan damar shi ke da wannan ikon amma kai fada ce taka fa zakir fa inna zikira ta fa'ul mu'minin an fahimta in kai ba mai mulki bane kai ba malami bane kuma kaga ana aikata mummuna to sai shari'a ta ce ka kyamaci abin a zuciyarka ka ji abin bai ba ba ka so sannan kuma kana burin cewa in Allah ta'ala ya baka dama to tabbas da wannan damar da Allah ya baka zaka hana wannan abin wannan iya cikin manufa ta musulunci ya yanwa damke mummuna da kuma baza alkhairi yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar sai Allah ta'ala ke cewa yuqimuna salah daga cikin manufa ta musulunci akwai tsaye da sallah duk irin abin da kake yi to har in Allah iya kiranka ka fatse ka amsa kiran Allah yasa Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya kuma su imani ku amsa kiran Allah sannan ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza da'akum lima yuhyikum lokacin da suka kira ku kansu ɗora ku a kan abin da za ku rayu shi ne musulunci da bin dokokinsa da hannuwa da hana-hanansa ita ce rayuwa dukkan rayuwar da ake yin ta wajen musulunci rayuwa ce mara daɗi rayuwa ce ba ta da maraba da ta dabbobi amma rayuwar nutsuwa da kwanciyar hankali da samun nutsuwa ta zuciya da jiki to a cikin musulunci ake samunta kuma komin talaucinka komin mulkinka komin arzikinka in dai za ka bi dokokin Allah to Allah zai samu nutsuwa kuma duk talaucinka duk kudinka duk mulkinka in dai za ka karya dokokin Allah Allah ba zai baka nutsuwa ba wannan haka Allah ya tsara duniyar shi yasa yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah su masu imani zukatansu suna samun nutsuwa game da ambatan Allah bai ce da kuɗi ba bai ce da mulki ba bai ce da 'ya'ya ba a'a suna samun nutsuwa da ambaton Allah sai Allah ya ce ala bi zikrillahi tatmama innal qulub da ambaton Allah zukatan masu imani suke samun nutsuwa duk mutumin da yake so ya samu nutsuwa da na da sakina to ya zamto iya bin dokokin musulunci iya bin dokokin musulunci iya kamanta aiki da addinin musulunci to daga cikin manufa ta musulunci akwai tsaye da sallah yawa yasa sai yake cewa allazina in makkannahum fil ardi sai ce aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari sai ce walillahi alaqibatu walillahi aqibatu umur Allah yace daga cikin siffar bayina na kwarai in makkannahum fil ard in na basu dama a bayan kasa dama ta faɗa aji dama ta ilimi dama ta dukiya dama ta kaza farko sai Allah ce aqamu sala za su tsaye da sallah za su goye bayan a inganta yadda ake ibadar sallah wannan alamar wanda Allah ba shi dama cikin musulmai ya inganta masallatan masallatai ya inganta yadda ake gudanar da ibadar sallah aqamu sala sannan wa atau zakka za su dinga ba da zakar dukiyarsu a gina addini a gina masu addinin wa amaru bil ma'ruf za su dinga umarni da kyakkyawa sannan wani hau anil munkar za su dinga hali da mummuna ashe daga cikin manufa ta addini ya uwa akwai tsaye da sallah yasa domin kaunar da ubangiji yake yi wa sallah sai da Allah ya ambaci sallah a sama da gu 86 Qur'ani sallah a tsaye da sallah ku yi sallah ga sallah nan ku kama sallah sai da Allah ya faɗa sama da gu 86 sau daga wannan malamai sun ce duk abin da Allah ya fiye maimaita shi a ƙorani to alama ce ta ƙaunar abin da Allah yake ƙaunar sallah da Allah yake sai yake yawan maimaita ta ƙorani kuma har ma'aikin Allah yake cewa a wani mayu hasau bai la'abu da yawon kiyamati a sala farkon abin da za a fara bincikawa aikin bawa idan ya mutu shine sallah idan sallah ta cika ta yi daidaito dukkan ayyuka sun daidaito idan sallah ta rushe ba a yi ta yadda shari'a ta koyar ba to ba aikin da zai tada ita kuma sau daga duk abin da za ka yi uwa kana jin mu yanzu ko kana ganin mu ta harkar midiya in dai kai musulmi ne wallahi karka yadda kai wasa da sallah duk halin da ake ciki duk halin da ake ciki da kaji an kira sallah ka fatse abin da kake gaje kai sallah wannan shine mutuncinka a gun Allah kuma shine zaman ka lafiya a duniya kun ga wannan kacaniyar duniyar wallahi babu abin da za a daina babu abin da zai tsaya kai kuma za ka tsaya akwai ranar tsayawa tunda kullu nafsin za a yi katul maut dukkan rai Allah ya ce za ta ma ɗanɗanin mutuwa ta wuce ka ƙaddara waye ya fi kowa matsayi a gari da girma to a ƙaddara ya faɗi ya mutu za a ƙi buɗe kasuwa ne don ya mutu za a ƙi buɗe masallatai ni sallah don ya mutu za a ƙi zuwa gona don ya mutu ba za a yi ba ba abin da za a fasa yi ba abin da zai tsaya in ka biya wannan ka caniyar duniyar ta raba ka da addini wallahi za ka mutu kuma za ka ga illar rashin kula da sallah bayan ka mutu kuma illar da ba za ta taɓa gyaruwa ba ba za ta taɓa gyaruwa ba amma a yanzu kana da dama ina da dama muna da dama mu gyara mu tuba mu daina amma daga zarar mala'ikan mutuwa ya sallama ma to zancen kofar tuba a rufe ta kuma gyara ba zai yi ba kuma zuwan mala'ikan nan ba notice ba wata alama haka kawai in kwanan ka yi kare Allah zai turo shi gaban rayuwarka ko da jinya ko da lafiya ko da hadari ko babu ko da tsufa ko da yarinta wannan ba damuwar mutuwa bane damuwar ta kawai a ce ajalin ka ya kare kawai shi kenan kaga kaga aiki da cikawa ana fahimta to saboda daga cikin manufar musulunci dama shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu manufar ma ka waye gari ganka a duniya tun kana dan gidan wane ka taso ka zama wane ka zama baban wane ka zama kakan wane duk ai marhala ce haka kana tafiya kana tafiya to dalilin da Allah ta'ala ya kaka duniya har ka ga wannan stages din haka wane ya wuce wane ya zo to tabbas dan kai wa Allah bauta ne kaka duniyar duk abin da za ka yi a duniya bayan bauta to wani abu ne kari karere ne amma primary assignment naka yi ne ibada kuma ibada shugaban ibada duka ita ce sallah ko dawafi ko sa'ayi baina safa wal marwa ko dawafi da dakin Allah bai kai sallah ba bai kai sallah ba darajar sallah ta fita dawafi darajar sallah ta fi ta sa'ayi sau daga daga cikin manufar musulunci akwai tsaye da sallah shi yasa Allah da yake siffanta masu imani ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari sai yace wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa yutuna zakata suna bada zakka wa yuti'una Allah wa rasula daga cikin manufa ta addini akwai yiwa Allah da'a da manzonsa duk inda kake inda yance qala Allah qala rasul to ka nutsu kai wa Allah da'a kai wa manzon Allah da'a duk inda kake to to wannan za a gane kai mai imani ne yasa a Umar ɗan Khattab radiyallahu an an ce duk inda ya kai da zafi da da da da fushi saurin fushi amma idan kana so Umar ya zama kaman ruwa aka zuba masa to kace qala Allahu qala rasul an ce kana waqafan inda al-aya shi Umar kamar remote control ɗin sa ne aya ko hadisi ai Allah ya ce ai annabi ya ce shikenan sai aje kayan yakin sa amma yanzu in shaɗan ya ingizo wani ni za ka faɗa wa Allah ya ce ni za ka faɗa wa manzan Allah tun gabin haifin gama kai karatu to kaga shaɗan zai kai shi rami ya jefa shi a wuta kenan an bayyana wannan saboda ka duk inda ya kai da ɓaci rai da damuwa har in an ce ma ƙala Allah ƙala rasul to ka sauka domin sun bi ga ai kai ka san sun bi ga ai ko ba gaskiya bane ka sani ba baka sani ba to kai da ka rankwafa musu ka rusuna musu iya cikin manufa ta musulunci ya yan uwa yuqiuna Allah wa rasula yiwa Allah da'a yiwa manzon Allah da'a sai Allah ya ce ulaika sayarhamuhumullah irin waɗannan masu wannan sufofi Allah ya ce zai ji kansu idan su mutu a alkiyama Allah ya samu na cikin su daga cikin manufa ta musulunci ya uwa akwai mazamto masu kyakkyawan ɗabi'a mazamto masu kyakkyawan hali yasa manzon Allah ke cewa babu abin da yake zama afqal alal mizani min husnul khulq babu kadara mafi tsada a lahira fiye da kyakkyawan hali kyawawan ɗabi'u babu abin da yake sa kilo na lahira ya ja ya yi nauyi ya rinjaya daga cikin abin da ke nauye kilon lahira akwai husnul khulq akwai kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan ɗabi'a na wata majamu'a ce ba abu ne guda ɗaya ba abu ne guda ɗaya za ta yi ne husnul khuluq a abu ne da yawa akwai gaskiya akwai riƙon amana akwai tausayi akwai yafiya akwai jarumta akwai kame kai akwai kaza akwai kaza akwai kaza majmu'a ne ka ɗabi'antu da kyakkyawan ɗabi'a yasa Allah ta'ala yake faɗa game da manzon mu sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaka la'ala khuluqin azim haƙiƙa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kana kan ɗabi'u mafiya daraja mafiya tsada kuma da bakinsa ya ce bu'istu li'utan mima makariman akalak Allah ya turo domin da zama tuci kamaki na kyawan ɗabi'u ya sa karatu a cikin karatu duk al'ur'ani mai girma surori guda 114 ayoyi 6,200 na abu ba inda Allah ya ba da umarnin a so manzan Allah ana bayin da wani zai ce su saboda ne duk dalilin da zai sa a so ɗan adam to Allah yi wa manzan Allah shi baya buƙatar ma a ce ka so shi in dan gaskiya za ka so mutum manzan Allah mai gaskiya ne in dan haƙuri za ka so mutum manzan Allah ya fi kowa haƙuri in dan kyauta za ka to mutum manzan Allah ya fi kowa kyauta in dan jarinta za ka so mutum manzan Allah ya fi kowa jarinta in dan afuwa da yafiya da kau da kai za ka so mutum manzan Allah ya fi kowa wannan ka gano wani jima Allah ya ce ka so shi ɗan adam ana sonsa don wannan abubuwan ne ina son wa ne don gaskiyarsa ina son wane don tausayinsa ina son wane don haƙurinsa ina son wane don abuwarsa ta da abin da ka sani za a so mutum don shi to Allah ya yi wa mazan Allah ɗari matsarinsa an fahimta? shi ya sa hatta su abu jahil da gaskiyar ta zo suka ce muhammadu wallahi lanu kan zibuka walakin nukazzibu bima ji'ta bih suka ce wallahi ba ma ƙaryata ka mun san kai ba makareci bane amma muna ƙaryata abin da ka zo da shi ne ba mu yadda ba an fahimta sai Allah ya sako da aya cikin ma'ida yace qad na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunak walakin adh-dhalimin bi ayati la yajhadun Allah ya ce hakika na san kana shiga cikin damuwa na sani kana shiga cikin damuwa akan maganganun da suke faɗa maka amma Allah da kayansa ce wallahi ba kai suke karetawa ba ba zatin jikinka suke karyatawa ba babu ƙuraishin da zai ce ƙarya kake wallahi ba wanda isa domin tun kafin ka zama manzo suka ma laƙabi da kai al'aminu ne mai amana ne mai gaskiya ne su suka ma wannan laƙabin ba wanda zai ce ba gaskiya kake ba amma suna ƙaryata abin da ka zo da shi ne a fahimtar nan to kun ga gaskiya da amana ta sa hatta kafirai suna son manzon Allah dan wannan an fahimci wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe shi da wannan kuma an ce mu kwaikwaye shi mu bi shi shi yasa kyakkyawar ɗabi'a yayin wa kyakkyawar ɗabi'an nan da kuke ji ana faɗa a ce kai wane wane iya da kyakkyawan hali ya mutu Allah ya gafarta masa to tsaya ku ji irin sakamakon da zai biyo bayansa akwai wani bawan Allah Allah ya masa rasuwa an ɗauko gawar manzan Allah da sahabai suna tsaye sai aka wuce da gawar sai manzan Allah ya ji ana faɗar mummunan halin wannan mutum kai ai wane wane ya mutu ai an huta wane mai masifan nan ya mutu ka san duk abin da kake in ka mutu ba za ka hana mutane faɗar halin gaba ba wallahi talahi sun faɗa in kai mai masifa ne in kai mai bala'i ne wallahi sun faɗa kuma da shi za a ma hisabi da manzon Allah ya ji ana faɗar mummunan halin wannan bawan Allah sai ya ce wajabat abin da ya ce kenan kawai Umar dan Khattab iya kusa da shi ya ji kalmar da manzon Allah ya faɗa yawmin al-ayyam sai aka dauko wata gawa da ita ma sai aka wuce ta gaban manzon Allah zaji abinni ta sai manzon Allah ya ji kuma ana yabonta kai wannan mutumin kirki ne ai an yi rashin mutumin kirki mutumin arziki me kaza me kaza sai manzon Allah ya ce wajabat to bayan an dawo an nutsu sai umar yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah an wuce da wata gawa ana fadar mummunan halinta kaza kaza kace wajabat ita ma wannan an fada kyakkyawan halinta kace wajabat to manzon Allah me fassara sai ce eh haka ne waccan da ake fadar mummunan halinta nace wajabat to ita wannan mummunan halin za ta samu tun a kabarinta kuma a gaban Allah ma da za ta shi ita kuma wannan da ake faɗi da kyakkyawan halinsa a mutumin kirki ya mutu mai kaza mai kaza na alkhairi ya ce hi zai samu a kabarinsa kuma a gaban Allah ma da zai tashi domin an tumshi hada'ullahi alal ard domin ku ku ne shi don Allah a bayan kasa kun ga ranar kyakkyawar ɗabi'a kenan ranar kyakkyawan hali manzon Allah bai binciki sallarsa ba bai binciki azuminsa ba bai binciki hajjinsa ko zakarsa ba kawai da ya ji ana faɗar kyakkyawan halinsa ya ce da wannan zai tashi a gaban Allah ranar alkiyama misali na biyu akwai wani bawan Allah shi ma ya mutu Allah domin ya ajiye wata ka'ida a bayan ƙasa sai yake tambayar mala'iku ba don Allah bai sani ba sai ce wannan bawan Allah da wa karɓi ransa makusantansa waɗanda yake zaune a cikinsu me suke faɗa bayan ya mutu wanda sharshin bayan labarai suke a kansa bayan ya mutu ya suke faɗa wa Allah cewa ya Ubangiji ai waɗannan mutane suna yaban wannan bawan Allah da ya mutu ai suna yabansa suna faɗar kyakkyawan ɗabi'usa sai Allah yake faɗa mala'ikun to su waɗannan da suke yabonsa sun san ni kuma Ubangijinsu yadda muke da shi ana fahimta su masu yabansa ɗin sun san ni Allahnsa ya muke da shi sai mala'iku suka ce ya ubangiji ai su zahiri suka sani abin da ke tsakaninka da bawanka gaibu ne ba tsini ne ke ne ka sani sai ya ce to tun da har ya kyautata zama da bayina har suna yabansa kan ɗabi'unsa mai kyau to ba zan kunyata su a lahira ba nema haƙƙina na yafe masa haka manzon Allah ya tabbatar sallallahu alaihi wasallam zunubi ya yi wa Allah amma don ya kyauta zamantakewa da al'ummar da yake rayuwa a cikinsu Allah ya ce ya yafi mai zunubin ko kalansu ba zai ba to mai jin daɗin ka gallaza wa ɗan uwanka musulmi mai alfaharin ka mai jin daɗin ka ka zamto sanadiyar jefa ɗan uwanka damuwa ka zamto sanadiyar kunsa mai bakin ciki don kawai wata manufa ta duniya don ka tara ko ka mallake shi ko ka zamto ka wulakanta ko ka tozarta shi ita ba kanta duniyar manzan Allah ke cewa ka halamun na'im ce ita duniyar kamar mafarkin mai bacci ce haka take yasa Allah ta'ala yake cewa Allahu alladhi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayamsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukra ila ajalin musamma bacci bacci Allah yake sufanta bacci da mutuwa yace wanda muka so ya zo gunmu inji Allah to sai mu riƙe ransa ba zai mu damai da shi ban yayi bacci ta tafi kenan ina ce da kwanciya bacci wallahi ko ba ai da kwanciya bacci bai tashi ba haka Allah yace fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukra ila ajalin musamma kai da za ka yi bacci ka farka to Allah ne dama da ranka kuma sai wani lokacin kullum ba ka muke ba ka yi bacci Allah ya ɗauki ran ya riƙe kai ɗan adam da ganganci kake kuma idan ka taye kuma ka je gun saɓan Allah kuma kuma ran agun Allah yake in ya so wallahi ba zai dama da shi ba sai dai kawai ka ji ka a kabari a lahira kawai ya ce duk wanda ya farka daga bacci mu ne muka damai da ransa ya tashi amma duk wanda yake bacci ya mutu haka kullum muke wani ce wallahi ne ban yi bacci sama ba na jin daɗi wallahi ba na jin daɗi wallahi to waran ka iyagun Allah wallahi ni baccin wurin nake a ni kasa na yi karfe tara na kashe waya bacci nake yi to ga halin da kake ci ka tashi ma ka yi ibada ka yi shafa'i da wuta ka yi na bilfili kaɗan raka ko da ran ba zai dawo ba kaɗan ciri ba wannan shi ne ko kuma ka yi mummunan chatin a wayarka kuma kwanta bacci ka ga abin da ubangiji ya haramta ka yi kaza ka yi kaza kuma ka rufe yawan ka kwanta bacci kaga in Allah ya sauran ka bai da ba ka cika da mummuna kenan ka cika da mummuna yasa ai akwai hikima manzon Allah ke ce ij'al akhir salatikum bil layli wutira mazalaci ku sanya ƙarshen sallarku a dare wutiri ka rufe daren da ibada ya kwanta ko da ta takan je takan zo to kai dai ka san ka tafi da wani abu mai kyau wani ita ce hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai wani abin alkhairi kafin ka kwanta bacci ko zumunci ne kira wani awani wallahi ya lafiya da dare wallahi kwana biyu ban ji muryar ka ba zan yi zumunci a waya ko shi ya zama to hina yakin ka na ƙarshe ana fahimtar wannan to musulunci ya zo da wannan manufar yayin wa kyakkyawar ɗabi'u da kuma faɗin alkairin masu samun kyakkyawan ɗabi'u a gobe alkiyama ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai taɓa ramuwa ta kankin kansa don an mai'au bai taɓa yi ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba irin abin da ba a masa bane cizgunawa a rayuwa amma bai taɓa ɗaukar matakin ramuwa ba ya je ɗa'in dawa ake jifansa har aka fasa masa haƙori aka fasa mai goshi amma abin da yake ce Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamu ya Allah waɗannan mutane na Allah ka shirye da su ya Allah Allah ba san ni matsayina bane da sun san matsayina ba za su yi haka ba ya Allah ya Allah ka yafe musu ya Allah ka gafarta musu manzon Allah an yi wa matarsa kazafi na na Aisha sama da kwana 40 suna cikin damuwa manzan Allah damuwa na na Aisha cikin damuwa sai na Abubakar radiyallahu anhu damuwa sharrin munafukai aka kitsa abin da ba haka ba kuma Allah ya rike wahayi bai sauka ba sama da kwana 40 suna cikin damuwa na na Aisha sai da tabbar gidan manzan Allah ta koma gidansu domin zafi da damuwa amma duk da wannan din duk da wannan din da Allah ya so ya bayyana abin sai da Allah ya faɗa wa manzan Allah sunayen waɗannan mutanen kaf da suka kitsa wannan har shugabansu ma wallazi tawalla kibrahu sai da Allah ya bayyana sunan shi amma wallahi manzan Allah ko hararar rabi ba yace da kai a cikin wa mata ta kasa shi wallahi ba amma sai na Abakar dake ba manzan Allah bane sai dai ce wallahi ya dai ba ya ba zai ƙara taimaka mista ba dan uwansa ne har da shi aka yi wa na Aisha wannan kazafin sai Allah ke cewa la ya atari ulul fadl minkum wasa'a an yi utu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah sai ce wal ya'fu wal yasfu shi ma sai na abakar aka hana shi wannan yunkurin aka ce ku yi afwa ku yafiya ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku san Allah ya gafarta muku muna so Allah ya gafarta mana in kana so Allah ya gafarta ma kai ma gafarta gafarta dan uwanka in kana so Allah ya yafe ma yafe wa dan uwanka wannan shine tsarin shari'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani bai hude ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune kama mayafinsa ya shaki masa wuya ya ce ka bari daga cikin abin da Allah ya baka na baitul mali manzala ce to ka sake ni mana in baka sake ni ba ai bayan da zai a baka ai ka sake ni da bada umarni da ya sake shi to ina ina treasure yake ina wanda cousin ne ga baitul mali yana ina sai ce gani sai ce to aje da wani abu a baitul mali sai ce eh da akwai ce ga ibo abiya wani sai da aka dauko aka bashi sai manzala ce to yaka da yazo ce ni kuma shakewar da kamun ba ita kuma a wani matsayi take sai ke ai mun karanta a littafin mu kai ba ka rama mummuna da mummuna duk abin da aka mame mu ne kai ba ka rama ya ci tabbas haka ne ka je an yabe wa da ni to wannan shine manufar musulunci yayin wa mu zama to masu tausayawa junan mu masu afwa wa junan mu kar ya zama to masu dacin hali duk abin da aka masa ba da hakuri sai na rama wannan ba dabi'ar musulunci bane mu zama to masu yafiya har ma yanzu aini duk wanda ya mun kan kara sai na mai na itace ka kai zalunci kenan ina ma ka mai na karan mana to dama dama kenan wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi amma ka ce amma kara zaka yi na itace Allah ya san mu dace masu lokaci suna nuna mana cewa lokaci yayi to dole mu tsaya domin abu ne yanda ke tafiya da shi a lokaci za mu tsaya insha Allah akwai yiwuwar ci gaba da muhadarar ko sati biyu masu zuwa insha Allah kamar yadda muka saba tsarawa dama kafin a yi azumi ko mu sa littafi na mako-mako insha Allah da yake yanzu azumi ya matso bifin sati takwas tara haka to za mu tafi haka har zuwa jikin ramadan insha Allah Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya karbi ibadunmu da ayyukanmu